رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الهميس عشرين دقيقة دوت الذي الأول shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na casa'in da biyu za mu tashi darasi na casa'in da uku a wannan littafi mai albarka al'adabul mufrad na babban malami Muhammad bin Isma'il al-Bukhari Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala za mu tashi darasi na 93 babi na 435 inda malami yake cewa babu man kariha an ya da wa yaquma lahu nas babu da yake magana akan wanda yake kyamar ya zauna sannan kuma wa yaquma lahu nas mutane su miƙi a kansa wanda yake kyamar haka babu dai da zai magana akan kyama haddathana Musa qala haddathana Abu Awana an al-A'mal Sulaiman bin Mihran kenan an Abi Sufyan an Jabir qala an karbo daga Jabir Allah ya kara masa yadda yake sara Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wata rana manzo kira da aminta Allah tabbata gare shi ya fado shi ya sara'a ai daraha alal ardi ko saqada alal ardi ya fado min farasin daga kan doki bil madinati a madina a shekara ta biyar bayan hijira abin ya faru saboda haka ala jiz'i nakhlatin kun san doki idan yana tafiya gaban shi yake hangowa can ba wai nan kusa ba ne yake kallowa to irin wannan tafiyar da yake akwai irin kututturan dabino da aka tare shi taɗi doke da annabi yake kansa sai ya zame sai ya faɗo yace fanfakat kadamahu sai diga-diga annabi alaihi salatu wasalam suka kumbura faɗo wanda ya da ya faɗo akan diga-digansa sai suka kumbura shi wato جابر بن عبد الله يتي فكنا نعوده في مشربة لعائشة رضي الله عنها mun kasance muna zuwa mu gaida annabi alaihi salatu wasalam a wani guri da yake kira mashruba a yanzu laraba suna yi gida ne a falo ba dainin tebul ba baki ba guri ne za ga an yi shi a tsanyi wani lokacin ma kin fada za a yi sai a ajiye kofuna gurin shan shayi ne an fahimta shine mashruba to bayan cikin ɗakin na na Aisha daga falo an fito akwai gurin da an tanadin shi ne kawai don a shashayi to saboda haka jabir yake muna zuwa mu gaishe shi a wannan gurin fa atainahu wa huwa yusalli qa'idan sai muka je gurin Annabi alaihi salatu wasalam muka same shi yana sallah aka ji sallar nafila a zaune amma nan kawai aka yi sallah wa sallaina qiyaman sai muka bi shi sallah muna zuwa da muka ga yana sallah sai muka bi mu kuma a sai kuma a sai nahu maratan ukhra kaga wannan ta nafila muka ƙara dawowa karo na gaba wa huwa yusalli al-maktuba qa'idan sai muka same shi yanzu yana sallar farilla kuma a zaunan fa sallaina kalfahu qiyaman mu kuma muka yi sallah a bayan sa a tsayi fa au ba ilaina anika udu sai annabi ya mana ishara tunda mun faɗa a baya cewa annabi yana gani a sallah ta baya kamar da yake gani ta gaba sai mana ishara da cewa ne ka audu kowa ya zauna ishara da hannu cewa kowa ya zauna falan ba ka gassala yayin da annabi ya idar da sallar kuma kana sai ce idan sallali imamu qa'idan idan har wato liman zai yi sallah a zaune ko idan yana sallah a zaune fa sallu ko audan ku ba kowa ya zauna eh duk da cewa ai kun ga an ce wannan karan fari ne amma ya halatta liman yin sallah a zaune a yi shi a tsaye me dalilin suka ce saboda ƙarshen aikin annabi alaihi salatu wasalam rashin lafiyar da ya bar duniya da wannan limancin da ya yi ai kaga gaba ɗaya sai na Abubakar a tsaye suka bi yawwa sai wato shi kansa Imamul Bukhari da Imamul Humaydi sun kawo wannan magana cewa ƙarshen aiki annabi alaihi salatu wassalam shine yayi sallar kuma an bi shi a kai saboda haka ya halatta in sallar nafila ce yadda yi duk kuyi amma ta farilla in ku kura da ikon tsayawa za ku tsaya to sai ce wai idan salla qa'iman fa sallu qiyaman idan yayi sallah a tsaye kuma ku yi a tsaye wala taqumu kar ku tsaya wal imamu qa'idan alhali liman yana zaune kama ta fa'alu faris bi auzama'ihim kamar yadda mutanen Iran mutanen Farisawa mutanen Fasha suke yi ga wato jagororin su shugabannin annabi ya hana wannan hadisi ne ingantacce hadisi na gaba shine hadisin kale yace kawai haka ya kawo cewa ai wato ويلد لرجل من الأنصار غلام an gane ko an haifa an haifa a wani mutum a wata ruwayar kaga cewa ibn umar ne ya ruwa ne ke cewa salladina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al isha fi akhir hayati annabi ya yi mana sallar isha a ƙarshen rayuwarsa sallar isha a ƙarshen rayuwarsa yace lokacin da annabi ya salla ya sallama to sai faɗi wato wannan magana wasu alayyar ta ce kafin ya bar duniya da wata ɗaya ne hakan ta faru to me ya faru um sai ce qawlu da rajulin min al-ansar an haifa wa wani mutum ta daga cikin al-ansar mutanen Madina gulamun yaro fasammahu muhammadan sai sanya mai suna da Muhammad faqalat al-ansar sai mutanen Madina suka rika cewa la nukannika bi rasulillah wallahi ba za mu rika yi ba alkunya irin ta annabi ba ataka adna fi tariqi nas'aluhu an sa'a yace an sai da muka zauna akan hanya muna wa annabi tambaya dangane da tashi al-qiyama faqala sai annabi yace ji'tumuni tas'aluni an sa'a bayan Allah kun zo ne kuna mun tambaya akan tashi alkiyama kullu na'am sai muka ce eh kana je ce ma min nafsin manfusa annabi yake ku sani babu wani rai da yake numfashi ya fi alaiha ne aka sana wanda shekara ɗari wato yana gaya musu cewa ku da kuke tambaya akan kiyama duk cikin ku ba wanda shekara ɗari za ta zagayo masa yana rayu kulla sai muka ce su da kan suka ce sai muka ce wani da gulamin min al-ansari gulamun an sanyawa wato an yi wani daga cikin matasa matasa da ya aure an yi masa haihuwa fasammahu muhammadin ya sanya waɗannan muhammad to kalatul ansar mutanen madina suke ta cewa la nukammika bi rasulillah wallahi ba za mu yi ba alkunya irin ta annabi ba duk da sunanka Muhammad kana sai annabi yace ahsanat al-ansar lallai mutanen Madina sun kyauta da ba za su yi alkunya irin tawa ba irin ta annabi alaihi salatu wassalam kammu bismi wa la tukallu bi kunya yace la yadda ku sanya suna irin nawa amma kada ku rika yin alkunya da alkunya ta kun ga a lokacin annabi na da rai na ga muku wannan dalilin a baya saboda wani ya kulla kira yace ya abul qasim annabi yaji yake baki yake nufi ba an fahimta da kyau ko to saboda haka ba zai yi ba sai annabi alaihi salatu wasalam ya hana yace to ku sanya suna na shine har a lokacin na gaya muku nace dan bidiyo sai da ya hana sanya suna Muhammad yace bai yace bai halatta bai halatta kai a rika cewa Muhammad mamman ba yace saboda akwai wato tawaye suna annabi alaihi salatu wassalam sana a lokacin sai da aka hana ba a ci gaba da sa suna Muhammad sai da annabi ya bar duniya saboda gudun kada a kulla kira sai annabi ya jiyo ku ce ba da shi kuke ba wanda mun biya wannan a baya hakan ta faru babi na 436 haddathana Abdul Aziz bin Abdullah قال حدثني دراودي عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السوق جابر بن عبد الله يتي النبي يجي وجهته كاسوة kun ga nan kawai babu ne ce sai mun shiga zamu ga akan me yake bayani yace mara fi suk ya je wucewa ta kasuwa dafilan min ba'dil aliya ya shigo ne daga wani tashi daga wato madaukaka guri a karatunmu na lolo a cikin kitabul hajji mun biya wayannan wuraren a sati da ya wuce na cewa maka tudu da kwari har yanzu kuma duk da an sassaƙe wasu wuraren sai na muawiya abdul malik ibn marwan da mahadidi sun yi gyaran wasu hanyoyi amma duk da haka a yanzu a makan kaji kana tafiya za ga wani gurin kaji ya slogan gangara kai sai ga kamacin kuɗa kai wani gurin kuma kaji sai ga sai kawo ahu da kyar har yanzu maka aka tudu da kwari su yi guri mai tudu sai su yi mana al'aliya maɗaukacin guri an fahimta da kyau ko yawwa to sai yake wato wannan su kana fangi mutane na gefensa kamar rabi jadiyin asak wato mutane suna tare da shi suna take mar baya da ba yake faɗa ana tare da annabi alaihi salatu wasalam sai ya wuce ta wajen bijabin ta wajen wata akuya aljabi shi ne akuyar da ba ta kai shekara ba ƴan kankanuwa ta gwar haihuwa a sakka mai kirarrun kunne da an yanke kunnanta ita akuyar mai yutun kuma mushe kun ji abubuwa uku ko ga ta liƙiƙiya ga ta ba kunne ga shi ta mutu ai mushen za ka ci ba ka nemi mai ɗan ƙwari ko ta so to wurgujeji so da haka fala wala hu sai annabi ya dauko fa kada da ibnihi ya dauki wannan dan akuya sai ya rike kunnan gutsararren kunnan nan sun magana sai yace ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bi dirham a cikin ku ai ne sai wannan sai akuya mai gutsararren kunne kuma muje da dirhami daya kaga ni sai suka ce ma nuhibbu annahu lana bi shay' ai ba ma son sa da komai wannan dan mushin akuya amma na sana wa biya rasulullahi ne zamu da shi mushin akuya kuma dan mitsitsi ma kana zai ce a tuhibbuna annahu lakum to kuna so a aka ba ku kyauta ba wai sai kun ciya ba in aka ba ku kyauta kuna so qalu la tafi shi wa ma so ya rasulullah kana zalika lahum talaka talaka sai da annabi ya faɗa haka sai uku cewa kuna so ba ma so kuna so ko uku fakalu shi suka ce la walla mun rantse da Allah ba ma so law kana hayyan in ma da ransa la kana aiban fihi in ma da ransa yana da aibi shi dan akuyar me yasa annahu asad domin bai da kunne an gudu tsire kunnuwa wala sakun ladina salahu udunan to ya fasara ma fil qautai yace al asad shine dabbar da bata da kunnuwa فكيف هو ميت يا رسول ميت يا رسول الله يا كما ذاي إن درنت ما بلا مكرما بلنتنا موشي قال سيكي فوالله شو ذا كراتين لا رنسي دا الله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم duniya ta fi wulaƙantuwa a gurin Allah maɗaukakin sarki fiye da yadda wannan ɗan ake ya wulaƙanta a gurin abin nufi duniya ba ta da ƙima ko ɗaya a gurin Allah inda duniya tana da kima a gurin Allah to da kafiri bai sha ruwa bakwarwa ɗaya ba haka annabi ya faɗa a wani hadisi amma ka duba ka ga su a yake juya duniya yanzu an ne su ba bawa yanzu a duniya wata ƙasa ce America ce shugabanta sarkin maka ne to to shi sa wato ita duniya ba ta cikin matakan da yake nuna Allah yana son mutum in ya waje ta إن الدنيا يعطيها الله تعالى لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب وسني cewa Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so kawai yana bada ita ne ga wanda ya ga dama amma sai lahira baya ba kowa sai wanda yake so saboda haka samun duniya ba shi yake nuna cewa lallai kai na Allah bane ba haka bane hatta dukiya ku kalla a cikin Qur'ani da Allah madaukakin sarki ya zo bayani cewa a fidda zakka a bada sadaka a taimaka wa wasu cewa wa atuhum min malillahi alladhi atakum ku ba su daga dukiyar da ni na ba ku inji Allah aro saboda haka baya nuna cewa duniya idan ka same ta shikenan kuma an zama ba komai Allah ya fi kanka a'a innamad dunya fana'un laysa lid-dunya thubut إنما الدنيا كبحر يحتوي سبكا وحوت ولقد يكفيك فيها أيها طالب حوت إذ تلم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت haka wani mawaki yake fada ita duniya mai karewa ce laisa da duniya su gudu ba gidan zama ba sai ce inama duniya ka bahrin ita fa duniyar nan kamar wani kogi ne ya tawi sabakan wa haud wanda ya kunshi kananan kifaye da manya shine shark da fish ko whale su ya dauka an gane ko shine wala qadiya fika minha hakika ya ishe ka a cikin wannan duniyar ayyuha talibu haud ya kai ne neman kifi sai kuma cewa wato in tani waqtaka fiha ka ribatu lokutanka a cikin wannan duniya kabula ba fiha ya fus kafin duk abin da yake ciki ya kare sai ce ma innamad duniya kawaitin nasajatu la ankabu ita fa duniyar nan kamar gida ne da gina gina ne gina ba kamar gidan gina gina haka take wa inna awhana al-buyuti na baitul ankabut law kanu ya'lamun kaga jariri za a haifa yanzu gina gina zai wata yana hada gidansa jariri yanzu a haife shi kaji shi gurin da ya haka da hannu zai ruguza shi sai ba ka bane yana haka da hannu gaba ɗaya zai ruguza shi to yi za ga ba duniya kamar wannan take to kaga wannan wa'azin da annabi ana cinni kawai yanzu malam bukari ya tsaya ya kawo wa'azi dan kar mutum ya rutsu da duniya an fahimta da kyau ko to wannan shine abin da ya kamata mu lura mu kuma kiyaye to sai yace kaga wannan hadisin banda Imam Bukhari Imam Muslim ya rawace shi a cikin kitabu Zuhud eh Zuhud ko ba mu karasa ba na ji karasa la duniya hawanu ala Allah min hada alaikum shi sa ba ne bayanin nan ai duniya ta fi da kantuwa a gurin ku wato wato fiye da wannan wannan abin wato yadda kuka wulakanta wannan abin to a gurin Allah madaukakin sarki duniya ta fi wannan abin wulakantuwa a gurin Allah isa dai shi kamar misalin da na dauko muku ya ba sai ga arme ya dade yana ta biyan kuɗi amma musulmi suna ta fama da talauci shi sa ba ma'auni ba ne a ce yau ga musulmin nan ba shi ne ma'auni ba domin na ba ku misali za ka je yanzu abokan zamanmu har na cikin arewa ka je ka ga wasu har yanzu ba sa sa har yanzu ban ce sa saboda talauci kuma an ne ashe ba kafirci ne yake sa ka samu kuɗi ba ko ba ka bane in kafirci ne ne za su yawo da ban ce ba shi bane ganin dama ne na Allah an fahimta da kyau ko to wannan shine abin da ya kamata a kalla duk abin da Allah madaukakin sarki ya yi ma to sai ka duba irin kuma idan ma ba sai ka duba wanda ya yi ma lokacin da aka cirewa Urwa ibn Zubair aka yanke mai wannan kafar tasa inda ya samu matsala wani abu ya sare shi gurin ya fara rikewa na ta ba ku wannan misalin da yazo bayan an zo yana sallah aka yanke gurin kana cikin yankewa ya suma aka karasa to ai mutane da ya dawo mutanen Madina an rika zuwa dalibai ana kuka sai ce hawa bayan Allah kukan da suke yi akan ne yace Allah ya bada hannu biyu da kafa biyu ya dauki ɗaya ban mun guda uku yace da wanda ya ban mun da wanda ya karba wanda ya biyawa da kanka ba suka ce wanda ya ban ma yace kuma ya bani yaya hudu ya karba daya yace duk ba ku ga waɗannan abubuwan ba wallahi sai ko ba shi yace lallashin yace saboda aka wanda Allah ya ban mun ya biyawa yace kuma amfanuwar da za ku yi da ni da kafa kuke amfanuwa da ni ko da baki aka ce da baki yake to baki na yana nan shikenan wane mutum Allah ya dace da mu to wannan shine haddathana Usman bin al-Mu'azzin Usman al-Mu'azzin kai shi sunan sa kenan Usman al-Mu'azzin ibn al-Haytham Abu Amr duk da cewa a ƙarshen rayuwarsa ya dan samu tagayyur irin mutum ya fara tsufa ya fara manta abubuwa ya samu wannan ya rasu a shekara ta 220 imamu da ala kudini Sulaiman bin Ahmad shi ma kamar yayi magana a kansa inda yake cewa mutum ne mai gaskiya amma yana da kurakurai wato saduqun kasirul khata'i aka ce wada wannan kuma lamba ce a ilimin hadisi a ce wannan mutum ne eh kaza amma kuma yana da mantuwa to a wajen karban zance in dai ba a lokacin aka yi ba ka ba da rahoto lokacin to aka dau lokaci za a ce a mutum ne mai gaskiya amma gaskiya zai iya mantawa ya takuda zantuttuka kana da sana'u an al-hasan an utayyi bin damra ya rusa shekara ta 47 me ya faru sai ce ra'aytu inda ubayyi na gani a gurin ubayyi bin ka eh babban alaran nan gwani Ubay bin Ka'ab yana ci wanda Annabi yake akwai Qur'ani a gurin to me yake na ga rajulan na ga wani mutum shine ta'azza bi azail jahiliya yana irin cika bakin nan da ake yi da kalmomi irin na jahiliya mutum ya zo ya rika ya fulan ya li bakar ya li tamim ya rika faɗan kabilarsa sai ni ba barbare ko sai ni ba fulata ne ya ta faɗa wayannan abubuwan shine ta'azza ya zo yana wannan cika bakin irin na jahiliya fa abdahu ubay wa lam yaknihi fa nazara ilayya ashabuhu wato ubay bin ka'ab sai zungure shi bi masa wato ko kuma ya zungure shi bi masa alkunya ba فنظر إلي أصحابه المجرد سيسك كلي قال سيسك كأنكم أنكرتموه alamu sun nuna cewa kuna kyamar abin da yake yi din nan wato kuna kyama fa kana je yake ni la uhabu fi hada ahadan abadan yace ku saurara ku ji abin nufi kamar mutanen da suke zaune ba su jira hadin abin da aka yi wato wannan bakon ba sai ce to ku saurara ku ji bana wato ba zan ji shayin kowa ba bana shayin kowa akan irin wannan me yasa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul yace saboda na ga annabi yana cewa man ta'azzabi azail jahiliya duk wanda duk wanda yake yin irin wannan yake irin wannan cika bakin yake kirari da irin al'amuran jahiliya tufa'iduhu wala tukannuhu shine ku bi ta kanka dan ji a wajen fasarorin ma da walawai suke ai uktumuhu sarihan ku ci mutuncin sa fili wa sabbuhu kai ku na kara kun fahimta da kyau ku domin ita kunya ai tana daga imani eh saboda haka kada ku yi masa wata kara wal bada'u min al-jafa ita ko ta tana daga mai wato rashin kunya tana daga wauta yace to kada ku yi masa kara wala tukannahu kar ku yi masa kara ba wata alkunya da za a yi masa dama alkunya ai shine ka ji kunyan mutum ka koyi masa wani abu abin nufi abu ne dai na kyaba حدثنا عثمان قال حدثنا المبارك عن الحسن عن أتي مثله كبو ده كبو بان هو هو فيما حديث إمام أحمد يا فتن ابن هبان imamu dahawi duk sun fitar da wannan hadisa ai babin da aka faɗa kawai wa'azi sai a waye sai ma wa'azi kai za ka fitar da me za ka fitar ai da ba wani wanda haɗa ka kamar yanzu abin da ake kira da yake cewa ya ai babin kawai wuce da ya zo a gurin haka dai gaya ma ko baka baka nan muka fara gurin babin kawai yake a sama babi na ɗari hudu da talatin da shida kawai babu ne yake kuma bukari yana irin wannan sai a farkon karatun mu mun fara da irin wannan yana cikin karatu kawai zai tsaya sai ya ce babu kai ya rage naka ka je ka fitar da duk babun da zaka fitar shi dai ya kawo ba hadisai da yake ganin baya so su escape daga kwakwalwarsa sai ya zuba masu kawai wa'azi za a yi alaka sosai kuwa kaga shi kawai babu yayi ma kai zaka je ka rabu me zaka yi akai shi bai ce na kaza bane wallan tana a ce ya fadi daga ji abubuwan da ya kawo a sama yawa babun ma yaqulu rajulu idza khadirat rijluhu babun da yake magana akan me mutum zai faɗa idan kafarsa ta sage irin ka zauna ka zauna din nan kafarka ta sage to me za a ce حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان أنا أبي إسحاق أنا عبد الرحمن بن سعد مولى ابن عمر كنا سكاني قال في خدرة رجل رجل بن عمر وترانا قبر عبد الله بن عمر كاسجي shine jini ya tsaya da nan irin dai wannan abin da take yi kaji ta saje gaba ɗaya ko ka zauna akan wata jijiya ko yawwa eh haka ba ce faɗa cewa ai man ujariyani dami fil uruq hana jini ya bi cikin jijiya to dole kafa za ta sage sai kaga mutum kamar ana masa ruwa a kafarsa to sai shi fa gane lahu rajulun sai ne sai yace da shi ukur ahabban nasi ilai ambaci mafi soyuwar mutane zuwa gare ka abin nufi wai shine kamar yadda ake yi menene idan ana yi shakuwa ce ko ana yi sai a ce wai sai a tsorata mutum ko abin ko irin wannan tamfur tsoratawa ake ko sai a tsora mutum wai tsorata mutum sai ya daina to shi ma wannan sun a jahiliya su ne cewa idan mutum ya zo don hadisin bai inganta ba ballanta za ka kafa hujja a idan mutum yana shakuwa kai ba taɓa ma wannan ba kawai ba ƙasa hausa ka tashi ba tambi ne ba hausa yake da shi to an kana shakuwa sai aka tsora ka ka sai ta tsaya ka gane ko sai ta tsaya to sai ce ukura habban nasu ilai sai wani yana gewan sai ce ambaci mafi soyayya sunaye a gare ka fa kala muhammad sai ce muhammad yana faɗan wannan kuma wai zai kafa tasbiki kaga wannan canji ne shi ne wani malami ya ce wata kila ko daga nan ne wasu suka samu in mutum zai faɗi zai ce ya shehuwa ne shehuwa ne misali to kaga ba inda yaje wannan ta zaka kama hujja ne an ba hujja da kyau ko yawa babu to shi ma wannan babu kai zaka yi karatu yana da alaka da na baya ko kai zaka fito da abin da zaka fito da shi حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن زياد كوبيار شنو ثقة نجيمة قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى الأشعري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائل من حيتان المدينة يا كسن في هذا النبي عليه الصلاة والسلام أتكين وتبونا دقبونا كم مدينة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به من الماء والطين أهم النبي عليه الصلاة والسلام akwai wani sanda wanda yake taba wato ruwa da tabo da yake a gefen gurin sai annabi yake taba ruwa da tabo kaga cikin gona ko ba damuna ba ai ba za ka rasa shi da danji ba sai annabi yake irin tabo sanda da hannunka kake dan wasa da ruwa da tabo da yake gaba faja rajulun yastafti ana haka kawai sai wani mutum ya zo kun ga abu musa al-ashari ne hadisinsa ne sai wani mutum ya zo ya nemi a bude makofa a cikin wannan gonar fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace da abu musa al-ashari iftah lahu je ka bude mar wa bashiru bil janna kai masa albishir cewa dan aljanna ne abu musa al-ashari yace fa zahabtu sai na tafi fa ila Abu Bakr radiyallahu anhu ina buɗewa sai na ga sai da Abu Bakr ne fa fa fatahatu lahu na buɗe masa wa bakkatuhu bil janna nace an ce in gaya ma kai dan aljanna ne walau kare hal mushrikun an gane ko saboda haka aka ce a gaya sai na abubakar dan aljanna ne fa shi kun ga yana da certificate din sa cikakke to wanda ba ta lokaci in ka zagi abubakar ma ai zagi ne ta cikin babbar riga dan uwa ce ta babbar riga ba ba a gani wallahi tallahi ba abin da zai bar abin da ba zai ke cewa banza a banza an tsi ka rika kamar sa ne yana tsugunna ka rika muntsinin sa saboda haka aikin banza akai sai na waka jini certificate din sa ya jima da ya jima a hannunsa ba jira ake a kawo ba ya jima kun ji wannan ko summa summa taftaha rajulun akhar sannan sai wani mutum daban shi ma ya zo ne ba a buɗe mar faƙala sai annabi ya ce iftah lahu wa bashirhu bil janna shi ma da yake buɗe maka ma albishir din cewa dan aljanna ne fa idza umar radiyallahu anhu ina buɗewa sai daga umar ne in ji abu musa da ashari fa fatatu lahu da buɗe ma wa bashirtuhu bil janna ne ma albishir da cewa kai dan aljanna ne walau kari al kafirun ko da kafirai ba sa sa haka saboda haka dan aljanna ne sai na umar ثم استفتح رجل آخر kun ji mutum biyu sai wani mutum daban ya kuma zuwa ya nema a buɗe masa shine ya zo ya kwankwasa ya nemi ya shigo wa kana muttaki'an annabi na kashin gide fajalasa sai da ya zauna wa kana zai ce iftah lahu buɗe man wa bashiru bil janna kama albishir da aljanna ala balwa tusibu amma shi kafin ya shiga aljanna sai an jarrabe shi da wata musiba wani irin jarrabawa Allah zai masa aw takunu ko da za ta faru fa da habtu abu musa al-ashari yace naje fa ila usman yace ina abu da yaje naga usman ne fa fatatu lahu fa akhbartu bil ladhi qala yace amma sai da naga amma cewa dan aljanna ne kai amma annabi yace za a jarrabe ka qala sai yace qala Allahu al-musta'an wallahu al-musta'an ko yawa saboda haka muna neman taimako a gurin Allah wannan shine daga lokacin da ka ji abu zai faru kawai ka nemi agaji gurin Allah sai ka huta wallahu almusta'anu ala ma tasifu saboda haka ko ma da yaje ne zai je zo to muna neman agaji gurin Allah sai da Usman kowa ya san me ya faru da lokacin da aka zo aka kewaye gidansa kwana da kwanaki ruwa ma da ake zuwa kawo duk wanda zai zo kawo ruwa sai da aka hana sai da wata nan yayi magana yake yanzu bayan Allah rijiyar da ni na siya da kuɗi na ruwan ta ba za a banne ni sha ba ta ce Allah ba za ka sha ba an hana shi zuwa sallar jami'i kullum ba abin da yake yi kullum sai karatun Qur'ani sannan ta zo ta kewaye shi an kwana arba'in da wani abu an kewaye gidan yake cewa yanzu bayan Allah ba ku san cewa ni na sai wato annabi yake wa zai sai rijiya aljanna ta tabbata gare shi yace ba wanda yake ya sai ni ba ku sani suka ce mun sani ba ku san cewa babu wanda annabi ya ba ƴaƴansa biyu ba sai ni yace wallahi ban sani ba ku san cewa annabi ya zaɓe ni cikin mutane zaɓaɓɓu guda huɗu wanda suka fi kowa mun sani ba ku san cewa ya mun alƙawarin ni ɗan aljanna ba ne ni ɗin sani ranar da suka tashi haura suka kashe sai na usman yana karanta alƙur'ani ya ɗau ajini shi ne malam mai tafsira a sani zai da sabi da ce ga hudu ashmaɗi a unwanin su biyu bihi yuqati'u laila tasbihan wa qur'ana sun yanka wuyansa sun ci turbi gagoginsa inda yake sujjada yuqaddi'ul laila ya raba dare tasbihan yana sallah wa qur'anin ay wa qira'atan inna alaina jam'ahu wa qur'ana sai ga malaman tafsiri suna kawo wannan baiti cewa qur'ana wa qira'atuhu kenan qira'a shine qur'ana ay al-maqru to sai da Usman suka kashe jihar jinin sai ya tsattu akan musabin da yake biyawa daidai gurin fasatika ko mulla to wannan shine jarabawa da Allah wato annabi ya gaya mu cewa sai an jarabe shi da wannan musibar sannan zai mutu sosai kuwa ba laifi ba ne cewa wani abu ne kake jin zai faru ko a ma'aikatar ku ko kaza ka yi making effort akan ai kai ba ma wahayin cewa ba zai faru ko ba zai faru ba saboda haka abin da za ka yi yanzu kaddara za ka bi kai idan kai iyayen ka ya faru to dama haka Allah ya kaddara amma idan kai iyayen ka ya ki faruwa to dama shi ya yi kima ka sani din kai yanzu bi ko kai ba wanda yake da wannan sanadiyar wani abu ya fara jin kishin kishin ya koma ya kwanta yake ai shi kenan su wayancan sunan sa kaddara ta riga fata haka da Mansur yayi littafi kaddara ta riga fata ko professor Mansur ta kwato irin wayannan abubuwan ne wanda ba yadda za ka yi da su annabi ya zo ya faɗa amma yanzu ko kai ko ko daraktan ka dai a ma'aikata yace wallahi zai kawo gurin nan ai ba tabbas wahayi ne sai shi ya bari baka bari ba nawa akai yawa shi yanzu wani abu yake zo ya ba na gantaka da mugunta kai ka tafi jiki kai iyayenka kai making duk effort din da za ka yi yawa wannan tambaya ta yi sai da haka wannan shine to mun ji wannan ko to kun ji ba wani abu ne za ka ji abu zai faru ka ce wallahi almusta'an a an ka faɗi wannan kuma za ka nemi taimako gurin Allah sai ka miki ka iyayenka kuma babu wasafa hatis tibiyan babu da yake magana akan gaisawa da ƙananan yara حدثنا ابن شيبة عبد الرحمن بن عبد الملك الحزاني قال حدثنا ابن نباتة عن سلمة ابن ودان قال رأيت أنس بن مالك يكافر الناس na ga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yana gaisawa da mutane fa ta'alani man anta sai ce da ni waye kai fa kuntu sai nace maula li bani lay ni baran bawon kabilan laysu ne fa masaha ala ra'si salatan sai ya shafi kaina sau uku wa kana yace barakallahu fi haka ake wa yara abin nufi ko gaisa da yaro ba za ka taba kansa to Allah ya maka albarka kun fahimta da kyau ko yawa ba dole sai an gaisa da yaron ba ko ba gaisa ba ya shafi kansa dan man karamin yaro sai to Allah ya maka albarka babul musafahati babun da yake magana akan musafaha kawai haddathana hajjaj kaga a can yana nuna ma'anar shafa kai ma musafahati da karamin yaro yawa haddathana hammad bin salama an humayd an anas bin malik radiyallahu anhu قال لما جاء أهل اليمن لوكسن da mutanen Yaman suka zo قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل أهل اليمن كان النبي في تو متانن يمن فسن فسكنتو مدينة وهم أرق قلوبا منكم amma ku sani sun fi ku saukin saukin zuciya annabi ya ga yayin madina cewa ka duba ba duk irin abin da suke da shi ne tausasawa ba su ne suka karbi mutanen makka ba lokacin da suka zo amma duk wannan tagomashin nasu da irin alkhairin da suke da shi wai sun fi su karanci me yasa kalamin ka ce saboda su mutanen Yaman mutane ne da yanzu ba yanzu ana wahala abinci ba yana tsada ko to kawai sai masu kuɗi ba ziyara shi su boye a so ba abincin da suke da shi sai wani ya kalli talaka da yafi kowa wanda yake kotiyar mu sai ce ɗebo abincin gidanka zan fito da na na ka ba gwangwani hudu ne na ka kuma buhu hamsin sai ce a haɗa in aka haɗa sai ce to a raba biyu shine hum arqu quluba ko za a tafiya dan kan ma wasu su jikunya wani ya so ba shi da komai wani ya so sai a ce da a haɗe guri daya wani ko tirela guda ya kawo sai ce a haɗe guri daya sai a ce a ƙara rabawa guzuri kowa ba shi daidai da daidai wanda ya kawo buhu hamsin in an raba kwano ko ku shi ma uku za a bai haka suke shi za annabi ya ce duk karamcin ku yan yaman sun fi ku mutanen garin su ma ba fa ne man din duka ba ɗan garin su Abu Musa al-Ash'ari al-Ash'ariyun shine masu wannan ɗabi'a din yawan abincin mutum zai zo a wannan marar da ake jiya a koyi ko san wani yana ga yawon wani wani ne ya kafar tera dan wajejen wajen ne muna yi da ji ana wannan rashin ruwan da aka yi sai ke ce malam wallahi fa an an buga asara sai ce mu amma ba da noma ya fara ya fara kyau ya ka samu yan birni masu riga da tafi yace su rika shiga wuraren mu suna zuwa gona ta kai kamar haka kawai ta dan tasa kawai sai mutum ya je gonar sai ya kalli mai gonar sai ce da shi nawa ka kashe dubu ɗari da hamsin sai ce ma dubu ɗari biyu misali in ka tsuga ma kuɗi zai ƙara ma wani abu ya baka kawai ya siya ya ce wallahi suka rika siyan gonakin nan iya ganin ka ya ce wallahi ma yanzu in ka je ko kai bata fita ba gaba ɗaya ta wuce sai na ce to ai dama yawwa kafin a zo nan sai yake cewa lokacin da aka fara malam muke cewa ina ma sun zo sun sai sai nace to ai ba kyau mu zabana ne ya annabi ya hana wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam muhaqala wal muzabana wal mukabara ko duk wannan hadisan nace annabi ya hana ba wa muzabana bane ji muhaqala ne tunda muzabana ai kayan marmari ne bushashe da danyi ake yi wannan kuma zan gani ya za ku yi shine muhaqala saboda haka yace sai yace eh kwarai ko sai nace to kaga abinda annabi ya hana duk abin da kaga annabi ya hana akwai hukumomi masu yawa a kace to me gari yawa ya domin akwai aljarar wal jahala da nan kuma to kaga me kai su dan Allah ne kai su ba wanda yake ka je ka siya a haka haramun kai da ba kuma gashi Allah ya jarrabe ka hasbunallahu wa na gani sai yanzu na gane karatu wato wani contract ake bayarwa ke na fahimta kawai ka je ka nemo shinkafa to ga abin da ya faru kuma Allah ya sauri to kaga to annabi yace fa hum awwalu man jaa bil musafaha su ne farkon mutanen da su fara zuwa da musafaha gaisuwa ta hannu wasu malamai suka ce a dama ana yi su ne da suka karfafe ta su mutanen al-ashariyun mutanen garin su Abu Musa al-Ashari banda Imam Bukhari Abu Dawud ya fitar da hadisin hadisi na gaba haddathana Muhammad bin Sabah qala haddathana Isma'il bin Zakariya ana Abu Ja'far al-Fara Abu Ja'far al-Fara alamin sun yi sabani akan sunansa wasu suka ce sunansa Kaisan wasu suka ce sunansa Salman wasu suka ce sunansa Ziyad kaga wannan wato daga cikin matsalolin da aka samu kenan na bangaren abin da ya shafi sunansa to sai yake um an abdullahi bin yazid an ibara bin azib qala min tamam tahiyya an tusafiha asaka yana daga cikin gaisuwa ka gaisa da dan uwanka bayan kun yi sallama kuma ka ce assalamu alaikum ka miƙa war hannu haka ake so babi na gaba babun babu mas'il mar'ati ra's as-sabi babu da yake magana akan mace za ta iya shafar karamin kan karamin yaro idan ba fitina kenan shi ma an fahimta da kyau ta shafa kansa kawai kaga lokacin da social media ba ta lalata mutane ba ko yawwa amma yanzu ƙananan yara shi sa ai muka zo a gurin hoton gaban na tambaye ku wanne yaro ake nufi na can gurin wato mutum uku da muka biya a suratul nur cewa wato za su shiga ɗakin iyayensu ba tare da sallama ba a surat karshen karshen suratul nur an tattauna in shekara nawa kuke ta kawo misalai to saboda haka yaran irin maza da ne zuwa ɗiba ne to idan za a taɓa shi ne don sha'awa bai kamata ba in kuma ne don a zuwa yaro ne kawai shikenan kaga su asabi ma suka ce ba ma algulamu ba to wannan ko ba matsala za ta dauke shi a matsayin tsani حدثنا عبد الله بن بن ابي الاسود قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق الثقفي دتيجني قال يجي حدثني ابي shine مرزوق الثقفي din shi kuma hadimi ne ga Abdullahi bin Zubair daga baya Hajjaji ya kwace kai kadimin ibn Ibn Abdullahi dan Zubair Hajjaj ya kwace mar to ne faru sai ce wa kana li Abdullahi bin Zubair fa akada ul Hajjaj minhu kana yace kana Abdullahi bin Zubair ba asani ila ummihi Asma bint Abi Bakr na'am yace um Abdullahi dan Zubair ya aika gurin Asma'u yar Abu Bakar ita ce mahaifiyarsa dama fa akbaraha bima yu'amiluhum hajjaj ya je ba ta labarin irin yadda hajjaji yake mu'amalantar saboda hajjaju ya matsa to dabarun da ya rika ya hajjaji da ya zo a tabi'ar da ya rika bayan ya zo da wasu abubuwa ya go su duk suna karkashin Abdullahi bin Zubair sai ya rika yin dabara wanda zai iya ribato su zai dora kafi ya dora ta wanda kuma za a siye su ta hanyar dukiya haka ya rika duk sai da ya raba Abdullahi bin Zubair da kowa Abdullahi bin Zubair saboda idan aka zo lokacin da ana yaki da shi za ka zo saboda karfin da Allah ya bar mutum goma bi in Allah ya dalji sai ya zubar da ku to karfin mutum ne na ga muku da mahaifinsa Zubair bin Al-Awwab da Asma'u bint Abi Bakr irin iyaye ne masu zafi ba ce wa yara da wasa sun ba shi tarbiyyar jarumi shi sa da yazo aka rasa yadda za a yi da shi ai kaga cewa an mutum goma za a turo wallahi duk ya kifar da su sai koma ya je kawai saboda irin da kuwar da yi da irin horon da ya samu gurin mahaifiyarsa in ya zo kawai sai dira kawai sai koma jikin Ka'aba ma sai je ta sallah aka ga cewa ba za a iya tinkara sa ba sai dai a harbe shi daga nesa shi ne aka samu wani jaujawa aka rika dora mata wannan duwatsun da wuta kamar irin wani abin da ake yi na bom ɗin kwalaba shi suka rika harbawa daga nesa amma ba za a je kusa da shi ai har ba yana sallah ba Allah ko kallon su ne ba har sai da suka rufe wani bangare na Ka'aba akai wa jaji magana yana karkashin Abdul Malik ibn Marwan cewa kaga abin da kuke Ka'aba yace suka ce ai dawa ba ita ce Ka'abar da Annabi Ibrahim ya gina ba an yi masa kai wato za ka taje abubuwa a yi masa kuskure ba kaza kaza kaza kaza yana sallah wannan gurin suka timmar bayan an kashe shi aka yanka shi aka zo aka tsire wa kansa a jikin abu kwana da kwanaki mahaifiyar saboda da kakkiyar mace ce ta zo wucewa za ta unguwa ta gani ta ce to ku kuma wannan har yanzu bai lokacin sako da shi bai ba kawai abin da ta ji kenan wannan ba Allah har yanzu lokacin zako da shi bai ba kuma dai rashin ta ido wai kuma ya shiga zai ya shiga gaishe ta shi hajjaji shi dai sa kake mata da ya yanka shi ya shiga ya leka in bai dawo ne tace ka nemi uwarka ne ai karfin hali ne wannan ka yanka mun da kuma ka shigo ka ce umma sai rijira nan bai martaba cewa ummati domin sahabiya ce kai Allah ya kyauta to wannan shine to kaga sai yace wata da'uli lalle kana kana Abdullah bin Zubair ba sani la ummi Asma binta Abi fa akbara hadi ma yu'amiluhum hajjaj wata da'uli kai mun addu'a wa tamtahu ra'asi yace idan ya aika ni za ta yi mun addu'a kuma ta shafi kaina Allah ya maka albarka na gode kaza kaza kaza wa ne yau mai jin wasifu a lokacin na a wasif shine al-gulam dunal murahik wanda bai kai murahaka ba ba wanda bai kai matsayin adolescence ba shine wasifun yani al-gulam alladhi lam yablugh al-hulum wannan shine awwal da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana an nuna mun lokaci yayi tun ɗazu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sababin sa madaukaka Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu na alkhairi muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sufofinsa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sa ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah madaukakin sarki kuncin rayuwa da talauci da al'umma suke fama da shi Allah ka yaye mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام عليكم